السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يوانا مسوء البركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى شيء قباني na hutubar mu da ta gabata wacce muka fara tattaunawa akan abin da ya shafi wannan cuta mai matuƙar haɗari wannan cuta da take a bazzargi wacce take samun mutum a cikin aƙidarsa da kuma cikin ayyukansa wadda takan jawo mutum ya yi asarar duniyarsa ya kuma rasa lahirarsa da gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu wannan cuta ita ce cutar munafunci wancan lokaci da ya gabata idan uwa suna tare da ni mun fara bayani ne game da mahiyatun nifaq menene ma munafunci sannan da yadda yake da hatsari a cikin rayuwar mutum a duniya da kuma hatsarinsa da zai kai shi har zuwa gobe kiyama mun yi bayani game da yadda magabata bayan Allah nagari tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam zuwa waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa suke kaffa kaffa suke tsoro da ƙoƙarin gudun wannan muguwar cuta ta munafinci yau kuma insha Allah ta'ala ƴan uwana masu albarka za mu tattauna ne game da rabaraban munafinci nake cewa ina ina mai neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala lallai mu sani cewa munafinci ya rabu gida biyu kamar yadda malamai suke raba shi akwai babban munafinci shine suke ce masa munafinci na aqida annifaqu li'tiqadi akwai karamin munafinci shine suke ce masa munafinci na aiki annifaqu al'amali dukkanin su Allah ya mana tsari da su za mu ɗauki babban munafinci yan uwa mu fara bayani a kansa. Babban munafinci wanda shine munafinci na aƙida wanda kaso mafi tsoka nasa ya fi karkata ya fi tafiya zuwa ga aƙida abinda aka ƙudurce a cikin zuciya tare da cewa za ka iya samun wasu ɗaiɗaiku na siffofinsa da surorinsa waɗanda suke na aiki ne su ma amma da mafi yawancinsa itikadi ya fi yawa a cikinsa. shi irin wannan munafincin za mu iya kallonsa mu takaice ta'arifinsa cikin wani ta'arifi mai ban sha'awa da babban malami ya yi ibn rajab alhambali Allah ya masa rahama yake cewa shi babban munafinci shine mutum ya bayyana imani da Allah ya bayyana imani da mala'ikun Allah ya bayyana imani da manzannin Allah da ranar tashin alkiyama duk ya bayyana su a fili a zahiri ya ce ya amince da bakinsa ya yi kuma ƙoƙarin aikata wasu daga ciki a aikace sai dai wayo butilu ma yunaqidu zalika kullahu aw ba'dahu a ƙasan ƙarƙashin zuciyarsa ya ɓoye ya kwantar da abin da yake warware waɗannan abubuwan gaba ɗayansu ko wani sashi daga cikinsu ya faɗa da harshensa bakinsa ya farta na yi imani da Allah da mala'ikunsa da manzannin Allah da bayan lahira amma ƙasan zuciyarsa ya kafirce wa imani da Allah da manzanninsa da ranar lahira da littattafansa da manzanninsa ko ya kafirce wa wani sashi daga ciki malam ya ci gaba da cewa wa hadha huwa an-nifaqu alladhi kana ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yan uwa mu sani cewa irin wannan munafinci shine fa munafincin da ya kasance a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk wata aya da zaka ji ta sauka tana ragargaza da munafinci da munafikai ko tana tona asirin su ko tana bankaɗo sirrinsu ‘yan uwa irin wannan munafincin a kanta take sauka. Don munafikan da suka yi zamani da manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam, munafincinsu babban munafinci ne. Munafincinsu munafinci ne na aƙida, su ne irinsu Abdullahi ɗan Ubayi ɗan Salon. munafincin su na aqida ne sun boye kin musulunci da kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsu a fili kuma sun bayyana cewa suna tare da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to irin waɗannan ayoyi da gaji sun sauka duka suna bayani ne game da irin wannan munafinci babba kuma wa nazala alqur'anu bi dhammi ahlihi shine irin munafincin da alqur'ani ya sauka yake zargin ma'abotansa wa takfirihim yake kuma kafirta ma'abotan irin wannan aqida ta munafinci wa akhbara bihim fi ad-dark al-asfali min an-nar sune kuma irin waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba da labarinsu suna can ƙasan ƙasan wutar jahannama Allah ya mana tsari ko kafirai ‘yan uwana masu albarka ko kafirai baka ji inda Allah ya ce suna can ƙasan ƙasan ƙasan wutar jahannama ba tana dai cikin wuta amma munafiki irin wannan munafincin Allah madaukakin sarki ya ce yana can ƙasan ƙasan fiddarkil asfali dama fa ku sani cewa ita wuta ƙasa take dama can kowace irin wuta ce ta wuta lahira a ƙasa take dama rami ne ita to su a ramin ma a cikin rami rami rami kan rami suke wal yadhu billah irin wannan nau'i na munafinci ɗan uwana masu albarka ya fi muni ya fi tsanani sama da kafircin da yake sari mutumin da zai fito ya ce shi kafiri ne bai yadda da Allah ba bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya kafirce wa alqur'ani ya kafirce wa ranar lahira wannan kai a matsayinka na musulmi ka san irin zama da mu'amalar da yake da shi don ka san arne ne amma duk wanda ya ce maka shi musulmi ne dan uwanka ya shiga masallacinka ya je ka'abar ka ya dawafinta yayi azumi irin naka amma yana da irin muguwar aqidar da wancan yake da shi kaga waje fa cutar da kai wanda yake tare da kai to shi sa munafinci muninsa da tsananinsa ya fi tsanani sama da kafircin da yake sari koma cikin alkur'ani kaga yadda Allah madaukakin sarki bayyana haka Allah subhanahu wataala yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira lalle munafikai suna can kasan kasan wutar jahannama ba za ka taba samo musu wanda zai taimake su ba gaba daya haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin wata aya ta daban yace inna Allah lalle Allah madaukakin sarki jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a zai tattara zai hada munafikai da kafirai a cikin jahannama gaba ɗayan su dan uwana mai albarka koma ba ka kalli ayar sai da Allah madaukakin sarki ya fara gabatar da munafikai dan hadarin su sannan sai biyo bayan su da kafirai sai da aka fara ambatan kafiri a karan farko dan shine yafi matsala sama da wannan nabi sannan sai aka kawo nabin aka goya wal kafirina aka goya shi Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wata ayar yace wa'adallahu almunafiqina kaji nan mako lalle Allah madaukakin sarki yayi yayi wa'idi yayi mummunan alƙawari ko mummunan narko na sakamako ga waɗanda suke munafikai sai ce wal munafiqati da munafikai mata sai ce wal kuffara sannan kuma da kafirai alƙawarin me ake musu narkon me ake musu sai Allah subhanahu wataala ce nara jahannama ita ce wutar jahannama khalidina fiha za su dawwama a cikin ta nan ma sai da Allah subhanahu wataala ya fara gabatar da munafikai sannan ya biyo bayan su da kafirai bayan ya ambaci munafikai maza ya ambaci munafikai mata wannan din jinsi ɗaya ne sannan sai ya goya su da me wal kuffara da kuma kafirai za su biyo ka bayan munafikai ne ‘yan uwana masu albarka lallai babban malamin addinin musulunci imin taimiyat al-harrani da shi da babban malami muhammad ibn abdullahab al-mujaddid Allah ya musu rahama gaba ɗaya dukkaninsu sun ambaci wasu surori daga cikin surorin manyan manafinci wasu alamomi da ake ganawa da yana ɗauke da manyan babban cuta ta manafinci irin cutar da duk wanda ya san yana da ita duk wanda ya siffanci da ita to wannan babu shi babu addinin musulunci munafinci ne da ke fitar da ma'abocinsa daga daga musulunci gaba daya shine munafincin da ayoyin alqur'ani suka yi ta sauka a kansa sun ambaci wasu surori karkashin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wasu daga ciki kamar guda tara na farko takzibur rasuli sallallahu alaihi wasallam au takzibu ba'da ma ja'a bihi shine lallai mutum ya ƙaryata manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji zuciyarsa ba ta amince da sabon manzon Allah ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji yana shakka da kokonto game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ƙaryata wani abu wani sashi daga cikin abin da manzon Allah ya zo da shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to wannan ko shakka babu ko da ya fito ya ce shi musulmi ne ko da yana sallah ko da yana azumi matukar akwai wannan itikadin a cikin zuciyarsa ƴan uwa ba musulmi bane ba musulmi bane matukar zai ji akwai wani abin da annabi ya zo da shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji bai yadda da wannan ba na biyu shine bugdur rasuli sallallahu alaihi wa sallam aw bugdi ma jaa bihi shine mutun ya ji yana kin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutun ya ji a zuciyarsa akwai burbushi komai kankanta sai ji baya san manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko ya ji baya san abinda manzon Allah ya zo da shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan uwa wannan automatically ba musulmi bane shi sa kaga hadarin kalmar da take cikin ka nuna dan uwanka musulmi kace baya san annabi wallahi babu cin mutunci babu aibatawa babu abin da zaka yi wa mutum mafi girma kace masa baya san manzon Allah to ina amfanin addinin da ba a san manzon Allah babu amfani kwata kwata shi sa ka tsarkake bakinka duk lokacin da kace da mutum wani baya san manzon Allah wallahi abin da kake cewa wani arni ne kai tsaye abin da kake cewa wani ba musulmi bane ita kuma kalma ta kafirci manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin Bukhari yace duk wanda yace da dan uwansa kafiri to ɗaya daga cikin su fa sai kalmar ta dawo zuwa gare shi dole ko wanda ya faɗa ko wanda aka gayawa ita kalmar hukunci ce za ta tashi ta je ta kalli wanda aka ce kafiri ne in ta ga ya dace da shi sai ta zauna a kansa ta dace ke idan kuma ta je ta duba ta hanga ta ga ba mashiga ba masakaɗa sai ta dawo kan wanda ya faɗi ta ce ta zauna a kansa shi sa miki yayi harshe ka kalli dan uwanka musulmi ka ce na baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya saba da wani abin da yake ra'ayinka ne ko son zuciyarka wannan ganganci ne Allah subhanahu wataala ya samu dace abu na uku shine al-masarratu bin khifad dinir rasul sallallahu alaihi wasallam mutun ya rinka jin dadi da farin ciki da walwala saboda addinin musulunci ya samu matsala duk lokacin da addinin musulunci ya samu wata matsala a cikinsa sai mutum ya rinka jin daɗi ko su masu addinin su samu matsala mutum ya rinka jin daɗi ko mutum ya rinka jin babu daɗi haushi yake jin aka ce addinin musulunci ya samu nasara a ce ga wasu gari can maguzawa ɗari biyar duk sun karɓi addinin musulunci sai ka ji mutum yana jin babu daɗi don me mutum ya ji an ce gashi can addinin musulunci ya samu gagarumin rinjaye a waje kaza shi daga addinin musulunci abu na biyar ko na hudu shine mutum mutum ya kasance bai kudirce a zuciyarsa ba wajabcin gasgata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cikin abin da ya bada labari dole ne duk abin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bada labari ka ji ka aminta da shi ka yarda da shi ya dace da san zuciyarka ko bai dace ba kwakwalwarka ta kama ko bata kama ba in dai ya tabbata manzon Allah ya faɗa to dole ne ka imani da shi a zuciyarka kaji akwai labarin da Annabi zai iya bayarwa kaji kai anya wallahi imanin ka yana rawa akwai nau'i na munafinci a cikin zuciyar mutum ko kuma mutum na biyar kenan bai kudirce wajabcin a da'a ga dukkanin abin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zo da shi ba abu na shida shine cutar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko aibata shi ko faɗar wata magana da take ɗauke da zimbe ko ya fice ga majanibin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƴan uwana masu albarka wa rabbil ka'aba ko farce ko ɗan farcen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum ya ga bakan magana ya fita daga addinin musulunci mutum ya faɗi faɗan magana ya aibata farcen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar addinin musulunci ba Allah maɗaukakin sarki ba shi wallazina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wanda duk suke cutar da Allah da manzon Allah Allah ya tsine musu albarka a duniya da lahira saboda haka duk mutumin da zai faɗi wata magana da take ta shafi janibin manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi taka tsantsan ya kiyaye sani manzon Allah ba kamar kai bane ba kamar ni bane yana da wani matsayi na musamman wanda magana a kansa takan iya fitar da mutum daga addinin musulunci dole sai mutum ya kiyaye to duk mutumin da kaga yakan iya sakin baki akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwan sai faɗi magana da ya ga dama wannan kaje ka tumi imaninsa yana da nau'i na munafinci a cikin zuciyarsa ko da ko yana sallah kullum sau biyar a rana abu na bakwai shine muzaharatul kafirina munasaratuhum ala almu'minina kaga mutum yana kokarin taimakon waɗanda ba musulmi ba akan musulmi kullum idan abu ya tashi zaka ga yafi goya baya bangaren waɗanda suke ba musulmi ba ko yaƙi ake yi sai kaga shi yafi goyen bayan Yahudawa ko Kiristoci sai ce ai musulmi ne suke tsokana musulmi ne suke kaza da sauransu ana kashe musulmi a Palestine babu abin da ya dame shi goyen bayan Yahudawa yake ana kashe musulmi a Syria shi goyen bayan waɗanda suke taimakawa shugabannin Syria yake ana kashe musulmi a waje kaza shi babu ruwansa zaka ga ko abu ne in ya shafa arnanci zaka yafi goya masa baya ɗan daɗi arna ke Allah ya mana tsari da daɗi arna ƴan uwa suna nan a cikin mu wallahi da yawa sun fi san arna wallahi ‘yan uwa akan mu yana musu daɗi arna su samu wata nasara sai kaga suna murna amma in nasara ta ɓangaren musulmi ce sai kaga suna nuna ɓacin rai wannan munafiki ne ko da yana sallah kullum sau biyar a rana ba musulmi bane wallahi Allah ya samu dace abu na takwas shine alistihza'u was sukhriyatu bil mu'minin li ajli imanihim wa ta'atuhum وطاعتهم لله وللرسول ولرسوله shine izgili wa addinin Allah ko yiwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi izgili ko yiwa mu'minai izgili ya kasance kana yiwa mu'minai izgili da fadar bakan magana a kansu wannan magana sai wannan abu ne mai hadari wanda kan iya raba mutum da imaninsa mutum bai sani ba kamar yadda zamu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala abu na tara na karshe shine at-tawalli wal i'rabu an hukumin lahi wa hukumin rasuli shi ne kau da kai da juya baya game da hukuncin Allah da na manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk inda aka ce hukuncin Allah da manzansa ne sai ga mutum baya ta nan wajen ya fi so ya kai hukuncin zuwa ga arna ko abin da ya kama da haka dan uwana masu albarka duk wanda ya fada ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda tara to lallai ya siffanci da wannan muguwar siffa ta babban munafinci da ke fitar da ma'abocin shi daga musulunci gaba ɗaya wanda idan ka kalli waɗannan siffofi da kyau kamar yadda malam ibn taymiya yake faɗa cewa zaka ga mafi yawancin su suna da alaka ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibi waɗannan siffofi suna da alaka ne da janibin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi saboda galibi babban munafunci ya faru ne saboda shi waɗanda suka assasa babban munafunci shine su Abdullahi bin Ubay bin Salul sun yi munafunci ne kuma saboda me saboda kiyaye su ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babba ne shi jagora ne shi mutane sun hada akan bashi mulkin Aus da Khazraj kafin a bashi sai manzon Allah ya bayyana sai aka fasa shike nake jin haushin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to tunda abin ya mamaye shi abin ya zo ya kiya tishi har gida kowa ya karba haddansa to shi ma sai je karba amma ya koya munafinci a kasan zuciyarsa yana taimakawa Yahudawa yana taimakawa duk wani wanda zai yaki manzon Allah don a kare manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a garshi sai kaga dukkanin siffofin galibi sun fita alluki ne da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwana masu albarka lalle mu sani cewa ambatan munafikai maza da munafikai mata ya zo a cikin alqur'ani a gurare masu yawan gaske don Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana mugayen siffofinsu don mu yi ƙoƙari mu guji waɗannan siffofi nasu da kuma waɗannan ɗabi'u nasu muyagu kai har sai da take Allah maɗaukakin sarki ya ware sura guda ya sa mata suna surar munafakai surar munafakai kawai sunanta Allah maɗaukakin sarki ya rinka bayyana mana irin siffofinsu duk Allah ya mana haka ne ba don mu karanta mu ji daɗi ba a'a don mu karanta mu ji me suka yi Allah ya musu wannan mugun ya yi musu tofin alatsi ne mu ma sai mu ji sai mu guji abin dalilin da yasa aka aka aka saukar da sura kenan dan mu ji mu guji abin daga cikin mugayen siffofin su ɗan uwana masu albarka da alqur'ani ya ambata zamu ambaci kaɗan daga ciki daga ciki akwai rashin lafiyar zuciya wannan siffa ce daga cikin siffa mafi girma daga cikin siffofin munafikai shine zuciyarsu ba ta da lafiya amma wani irin rashin lafiya Allah subhanahu wataala ce fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum azabun alimun bima kanu yakdibun Allah subhanahu wataala ce akwai rashin lafiya a cikin zuciyarsu Allah ce fazadahum Allahu maradan da Allah ya kalli zuciyarsu ya ga babu alkhairi sai ya ƙara mushi rashin lafiya akan rashin lafiya Allah subhanahu wataala ce suna da azaba mai radadi sakamakon abin da suka kasance suna yi na ƙarya suna ƙaryata alƙur'ani daga cikin siffofin su ƴan uwana masu albarka akwai kwaɗayi akwai kwaɗayi na sha'awa akwai kwaɗayi na sha'awa Allah subhanahu wataala ce fala taqba'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufan Allah yana bayani game da matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam يا أيها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن سيتمي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض Allah ce da matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da dukkanin sauran matan duniya wannan magana ta shafi su Allah ce kada ku sassauta muryarku ku fere muryarku ku sirantar da muryarku Allah ce kada ku yi haka idan za ku yi magana da wanda suke ba maharramanku ba Allah subhanahu wata'ala ce fa yatma allazi fi qalbihi maradun idan kuka yi haka sai rashin lafiya wanda zuciyarsa akwai rashin lafiya sai wani abu ya darsa a cikin zuciyarsa sai kwadayi na sha'awa ya darsa a cikin zuciyarsa to rashin lafiya da nayi bayani a baya abinda ake nufi baya wuce ɗaya daga cikin rashin lafiya guda biyu wanda dukkanin rashin lafiyan guda biyu sun tattara akan munafikai waɗanda suke munafinci mai girma shine ko dai rashin lafiya ta sha'awa ko rashin lafiya ta shubuha rashin lafiya ta shubuha shine kaga duk wani tarkace na addini duk wasu bidiyo'i duk wani abubuwa mara kyau mutum ya fi karkata zuwa ga can zaka ga duk abin da yake mara kyau sun fi karkata zuwa ga can duk wata bid'a in ta shigo za su goya mata baya duk wani kaucewa tafarkin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya bayyana zaka same su akan gaba duk wanda ya fito yake yaƙi da alus sunna da abin da ke karantarwa na bin tafarki ɗoɗar zuwa ga Allah maɗaukakin sarki za ka same su baya ƙaunar su baya san su rashin lafiya ta shubuha kenan ko rashin lafiya ta sha'awa wanda za ga ko da yaushe sha'awar zina sha'awar luwaɗi sha'awar neman dabba duk irin waɗannan abubuwa sun tattara gaba ɗaya ga wanda yake da cuta ta munafunci babban munafunci Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu babban malamin tafsiri a sheik nasiru sa'idi yake cewa almarabu huna faɗin allah maɗaukin sarki da ya ce fa yatma allazi fi qalbihi maradun abinda rashin lafiya yake nufi a wannan ayar shine azina wa mahabbatul fawahish wal ma'asi shine rashin lafiya ta san zina rashin lafiya ta san dukkanin wata alfasha da kuma saban Allah madaukakin sarki wannan dabi'a ce ta munafikai da Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a cikin littafin sa da girma daga cikin siffofi da Allah bayyana mana tasu a cikin littafin sa da girma akwai yin izgili da ayoyin Allah madaukakin sarki yin izgili da dukkanin mu'minai zaka ga duk lokacin da mu'mini ya siffanci da wata siffa ta addini duk lokacin da mu'mini yake kokarin dabbaka wata siffa ta addinin musulunci za ka samu irin waɗancan mutanen wasu suna sun ɗauki rigar musulunci sun yafa amma su suke fara zaginsa su suke fara masa izgilanci su suke masa kallon ba gidaje ko abin da ya kama da haka to wannan ɗaya daga cikin siffar su ce ka ji kana son kai wa addinin musulunci izgi ko mai addini wallahi wannan ɗaya ce daga cikin siffofin munafikai shi sa Allah subhanahu wataala ya ce wa idza laqul ladina amanu su munafikai zaka gansu duk lokacin da suka haɗu da waɗanda suka yi imani kalu amanna sai su ce musu ai mun yi imani muna tare da ku ba tare muke sallah ba ba tare muke kaza da ku ba wa idza khalau ila shayatini amma daga lokacin da suka koma zuwa ga shaytanin su suka bojan mu'minai kalu inna ma'akum sai su ce ai muna tare da ku sai su ga wa arna yan uwansu sai su ga wa arna waɗanda suke tare da su sai su ce ai tare da su mu tare da ku muke inna ma nahnu mustahzi'una waɗancan da kuka gama a masallacinsu kuka gama a taronsu mun je taron haɗin kai mun je taron kaza wallahi izgili muke musu kallon banza muke musu kallon gidadawa marasa wayewa muke musu haka suke gawa iyayen gidansu haka Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin littafin sa mai tsarki gashi wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah zai mai musu mugun sakamakon izgilanci da suke gani sune wa addinin musulunci da muminai. Allah maɗaukin sarki ce zai mayar musu da irin wannan sakamakon kansu. Daga cikin siffofinsu ‘yan uwana masu albarka, shi sa Malam Ibn al-Qayyim al-Jawzi Allah maɗaukin sarki masa rahama. Yake cewa li kullum minhum wajhani zaka samu munafikai kowanne ɗaya daga cikin su fuskoki biyu gare shi. Fuska ta farko yana haɗuwa da muminai da ita sai ya nuna musu cewa tare yake da su fuska ta biyu kuma yana komawa zuwa ga ƴan uwansa milhidai sai musu mu'amala da ita haka suke duk mumini duk munafiki zaka ga harshe biyu ne da shi akwai harshen da zai maka magana kai mumini akwai harshen da zai wa ɗan uwansa kafiri ko milhidi magana da shi daban-daban suke idan yana cikin Najeriya cikin musulmi zai sa riga irin taka ya mu'amala irin taka idan ya tafi Amerika ko ya tafi wajen iyayen gidansa kuma sai ya canza kama sai ya gaya musu cewa ai tare muke da ku duk abin da muke duk abin da kuke so shi za'i daga cikin mugun sufarsu shine saddun anil infaq suna hana duk wata hanya da za ta kai a ciyar da bayan Allah ayi sadaka ayi zakka a taimakawa bayan Allah sai ga suna jin haushi Allah ba su dukiya ma dudu amma ba sa bawa ƴan uwansu na jini ballantana wanda suke nesa ba sa taimakawa wanda yake ba shi da shi na ƙasa don ya fita daga cikin bala'in da yake ciki ba sa yi sannan abin mamaki da takaici shine wanda ya yadda ya ɗau tasa ya bayar don Allah kuma haushinsa suke ji ba sa su wannan siffa ce daga cikin siffofin munafakai marowata ne ba sa bayarwa ba sa son a bayar shi sa Allah subhanahu wataala ba mu labarin su hum allazina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu sune suke cewa wai kada a ciyar da dukiya kada a bayar da dukiya ga wanda suke tare da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a hana su har sai yunwa da fatara ta sa sun fashe kowa ya kama gabansa kada a bayar haka suke cewa sai Allah madaukakin sarki ce walillahi walillahi alqaza'i walillahi qaza'inu samawati wal ardi walakin almunafiqina la yafqahuna to taskokin samai nawa ne ba na Allah bane taskokin kasai nawa ba na Allah bane Allah ya ce amma munafikai ba sa ganewa idahumai ne ba su da tunani ba sa ganewa su da suka hana ɗin waye ba su Allah maɗaukakin sarki ba su wannan na ɗaya daga cikin siffofinsu daga cikin mugayen siffofinsu ‘yan kwana masu albarka da Allah ba mu labarinsu shi ne za ka same su babu wanda ya kai su wauta da ragon tunani da rashin wayewa amma kuma su duk wani mumini da ya siffanta addini kallon banza suke masa wannan siffa ce ta munafiki duk wanda yake mai addini yana ƙoƙarin practicing ɗin addini a rayuwarsa to suna ɗaukar sa ɗan ƙauye ba gidaje bai waye ba komai ilimin da ya na boko kuwa mai laifinsa ya siffanta da addini ya siffanta da addini wannan ɗaya ne daga cikin siffofinsu Allah maɗaukakin sarki ya bamu labarin su yace wa idza qila lahum aminu kama amana nas idan aka ce musu ku yi imani kamar yadda sauran mutane suka yi imani qalu sai kaje suna cewa annu'minu kama amana sufaha'u yanzu ma yi imani kamar yadda waɗannan wawayen suka yi imani wai sai wawaye shine duk wanda yake da addini haka suke dauka duk wani mai siffa ta addini wawa ne bai san abin da yake ba wallahi dan uwa an ka kalli rayuwar da kyau zaka ga babu kidahu bi kamar da bai san addinin sa ba babu dan kauye ci baya wanda bai san addinin sa ba shine zaka duk ilimin sa na boko in ya kai matsayin professor shi a iliminsa na boko za ka samu abu kaɗan zai sai ka ga wannan ashe ma ba gidaje wannan ashe ma bai san abin da yake ba shi zai jefa wajen boka irin waɗannan da ka same su za ka same su wajen boka bokan da ko primary school bai taɓa halatta ba amma yanzu yana ta wahalar da shi ya ce ka je ka tsaya ka yi awa biya tsaye ka ɗage ƙafa ɗaya kuma sai zai sai ka zo sai nema aski na shafa ma magani kuma wallahi zai miƙa kan wannan waye wannan professor ɗin ba su ne suke zuwa wajen boka ba mai addini waye na ka gashi a wajen boka ta ƙarshen rashin wayewa kenan to haka suke daga cikin siffofinsu da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alƙur'ani za ka same su suna ƙoƙarin jibinta da taimakawa kafirai muwalatul kuffar taimakawa kafirai da san su da san kasancewa tare da su zaka ga in suna kusa da kafirai suna jin daɗi suna farin ciki amma suna kallon ƴan uwansu musulmi a matsayin wanda ba su waye ba wannan siffar su ce eh siffar su ce za ga rawar jiki suke yi idan suna gaban turawan yamma rawan jiki suke idan suna gaban arna amma kai kuma za ka ga suna wulaƙanta ka musamman su ganka da siffa addini ta ya ustaz eh kai kenan ya ustaz amma da wani dan boko ya zo ko wani arni ya zo sai ga sun tashi suna abin nan din shi muwalatul kuffar kenan tun washi Allah ba mu labarin su a cikin alqur'ani Allah ya ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima ya rasulullah kai wa munafikai albishir amma ba farin albishir ba bakin albishir cewa suna da azaba mai radadi ran tashin alkiyama su waye alladhina yattakhizuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minina su ne waɗanda suke rukan kafirai a matsayin majibinta sun kyale mumine ba ruwansu da mumine sai Allah ce a yabi taguna inda humul izzata yanzu ɗaukaka suke nema a wajen kafirai suna gani kafirai su za su ba su mulki su za su dawo musu da zaben da suke nema su ƙara komawa kan kujerar su karo na biyu su za su yi musu kaza su za su yi musu kaza suke neman yardar su sai Allah ce fa innal izzata lillahi jami'an amma ba sani ba cewa ɗaukaka gaba ɗayanta ta Allah ce shi yake bari ita ga wanda ya ga dama subhanahu wata'ala daga cikin siffofin su uwana masu albarka shine akwai umarni da mummuna da hani da kyakkyawa kaga aka san umarnin mu'minai kenan ko ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf su duk umarnin su duk wani abu mai kyau ka kalla duk wani abu mai kyau idan aka kawo shi a cikin mutane wasu zaka ga suna amsa sunan manya a ƙasa ko suna amsa sunan manya a gari amma wallahi duk wani abin da aka kawo mai kyau sai sun dakile shi sai sun hana sai sun hana shi duk abin da yake mara kyau kuma wata fitsara wani rashin mutuntaka wani gidan rashin albarka na lalata tarbiyyar yara sai sun goyi bayansa sai sun ɗore mai gindi sai sun yi duk abin da za ya ci gaba ya amuruna bil munkari kenan wa yanhauna anil ma'rufi munafikai kenan Allah subhanahu wata'ala ya ce nasullah fa nasiyahu sun kyale Allah sun bar Allah sai Allah shi ma ya raba da su tun washi Allah ya fita a harkar su Allah ya mana tsari Allah ya ce lalle munafikai fa fasikai ne inji Allah madaukakin sarki duk wani mai siffa ta munafanci irin wannan sai ka same shi cikakken fasiki ne tantirin fasiki ne Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu abu na ƙarshen uwana masu albarka daga cikin munanan siffofin su shine at-tarabbusu bil mu'minina dako da suke ga muminai kullun zaka ga suna gefe sun yi kasake abinda suke suke jira su ji wani mummunan labari ya afkawa muminai wani abu mara kyau ya samu musulunci ko ya samu musulmi sai su ji daɗi ko da ba su bayyana ba wallahi zuciyarsa daɗi take ji haka Allah ya bamu labarin sa a cikin alqur'ani Allah ya ce alladhina yatarabbasuna bikum su ne waɗanda suke muku dako wani mummunan abu ya same ko ya faru da ku fa in kana lakum fathun min Allah idan kuka samu buɗi daga Allah maɗaukakin sarki kuka samu nasara sai su sauri su to wajen ku sai su ce alam na kuma akum shin ba mu kasance tare da ku ba ba ku ganin mu tare da ku ba tare da ku muke sallah ba tarurrukan ku ba ku ganin mu ai bana tare da ku amma wa in kana lil kafirin nasibun idan raban nasarar a wajen kafire take kalu sai su wajen kafiran kuma na ga muku harshen su guda biyu ne fuskar su guda biyu ce kowa akwai wanda suke zuwa masa sai suke kalu alam nastahwiz alaikum wa namna'akum min almu'minin ba mu muke muku banga banga ba muka hana mu'mine su karaso inda suke ai mu muke dabara muka kulla muka kunce muka hana su zuwa inda suke muka di yadda za a yi sai da kuka samu nasara akan su mu ne su ne duk wani munafiki ya fi jin daɗin nasarar kafiri akan ɗan uwansa musulmi ya fi so idan yaƙi ake tsakanin musulmi da kafare wannan kafirin wallahi ‘yan uwa ya fi so kafirin ke samu nasara akan musulmi ko da bai bayyana maka ba kamar da na faɗa satin da ya wuce irin wannan manafinci babba ba wai ya taƙaita bane ga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shi yanzu muna da su da yawa a cikinmu ana faɗar siffofin ne domin mu ankara don wani zai iya shiga bai sani ba wannan kaɗan ne daga cikin siffofin da Allah maɗaukakin sarki zai yana cikin alƙur'ani yi ƙoƙari ka shiga cikin alƙur'ani ka zaƙulo ka fito da siffofin da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana na munafikai ka ajiye su a fefe ka rinka bin su ɗaya bayan ɗaya domin kowanne ka ga Allah maɗaukakin sarki ya sa ka guji shi ya kasance baka afka cikin sa ba Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace Allahumma izzal islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wa damir adaka da addin wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى صلاة يرحمكم الله